الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan rana ta sha biyu ga watan rabi'u mil awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin da biyar ga watan takwas dubu biyu da ashirin da shida a wannan katafariyar makaranta wato akademiyatul umma umma academy da ke wannan gari na kumasi a wannan ƙasa ta Ghana kuma gashi Allah haɗa mu da manya-manyan malamai ma'aikatan wannan makaranta waɗanda suke tarbiyya da karantar da yara na wannan makaranta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsara wannan makaranta ya tsara shugabanninta ya tsara malamanta abinda aka ce in yi magana a kansa shine amanar aiki ɓangaren abin da ya shafi koyarwa da tarbiyya. A mahanga ta musulunci da tarbiyya da koyarwa ba a raba su. Koyarwa wata hanya ce daga cikin hanyoyin yin tarbiyya. Tarbiyya iya al'asu ita ce asali, kuma tana da wasa'il da turuk. Daga cikin wasa'ilu tarbiyya akwai a ta'alim, karantarwa. domin akwai wasu hanyoyin da ake bi na tarbiyya waɗanda ba ta'alim ba ne to malami mai karantarwa a makaranta sawa'un tica ne tuto sawa'un yana ɓangaren administration ne a cikin makarantar yake nani ce kilina ne duk aikin da mutum yake a makaranta to yana da wata gudunmuwa da yake badawa domin ci gaban wannan makarantar wadda ita kuma makarantar manufarta ita ce yin tarbiyya ita kuma tarbiyya a musulunci manufarta ita ce ta samar da wani ɗan adam wanda zai zama mai amfani ga kansa kuma mai amfani ga al'ummarsa wannan ita ce tarbiyyar musulunci abinda take burinta yake nan ta ɗauki wani mutum ɗaya wanda zai zama ya amfani kansa tashin farko sannan kuma ya amfani al'ummarsa sannan a musulunci aikin annabawa babba shine yin tarbiyya shine Allah ta'ala ya abbara shi ya faɗe shi da taskiya لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أنا من سام يعلمهم يتلو يزكيهم من سام التعليم التعليم كما من عن طريق القراءة tilawa ya tilu alaihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sannan wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma a wani wurin kuma sai aka kawo taskiya ce a ƙarshe rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا تزكية تاساك فتوة ودع التزكية هي تربية أركك متعي جن متو يا زائي زما mai amfani da kansa kuma ya amfani al'umma. Mahimmancin aikin karantarwa a matsayinsa na mihnatul anbiya aikin annabawa kenan aikin da annabawa suke dukkan su kenan min ladun adama ila nabiyina alaihi salatu wassalam tun daga annabi adam har zuwa annabi musamman da sallama aikinsu shine karantarwa aikinsu shine shiryar da al'umma aikinsu shine gyara al'umma wannan aikin babu aikin da ya kai shi daraja ba aikin da ya kai shi daraja shauki daga cin abubuwan da ya faɗa game da malami masu kyau yace qum lil muallimi waffihi tabjila qada al muallimu an yakuna rasula a'limta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshu anfusan wa uqula سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا الأقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوء البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل ينا فدم مسعين مالا da darajarsa yana nuna cewa waɗanda suka fara aikin nan su ne annabawan Allah annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam annabin musallallahu alaihi wasallam ya dauke su a matsayin misalai ya buga mana misali da su so da kamalami shine yake sanya basmarsa yake sanya wani abu nashi wanda yake na dabararsa da Allah ya bashi ya keɓance shi da shi a cikin rayuwar mutum sai ya canza shi ya gina idan kaga shugaban ƙasa to bai kai wannan matakin ba sai da ya bi ta hanyar malamai idan ka ga babban soja bai bi wannan bai kai wannan matsayin ba sai da ya bi ta hanyar malamai idan ka ga babban likita bai bi wannan bai kai wannan matakin ba sai da ya bi hannun malamai idan ka ga babban alƙali bai samu wannan matsayin ba sai da ya bi hanyar malamai duk wani wanda ka gan shi ya zama wani abu to za ka tabbatar da cewa ya bi hanyar malamai ne malamai su suke ginawa su suke tarnimi su suke yin fenti su suke yin designer su suke finishin na gida a ce gashi kawai abinda za a yi shi ne a shiga suke wa ɗan adam haka to mun fahimci girman wannan aikin wanda idan dokta ya zo zai yi mana tadanduni a kansa sosai to ashe babban aiki ne da yake daga cin huwa amanatun min al-amanat amana ne shi domin amana abinda ake nufi da ita shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora wa dan adam kuma zai bincike shi zai yi zai bada accountability akan wannan abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku da ku isar da amanoni zuwa ga masu su. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah a tafsirinsa bayan ya kawo aqwalul mufassirin fi tafsir al-aya me ayat take nufi sai ce wal azhar yace abin da yake daidai yafi bayyana yafi dacewa da wannan shine annaha ammatun fi jami'i umuri dini wa shar'i amana tana shiga dukkan wani al'amari na shari'a da addini kowane abu na rayuwa to amana ita ce jagora a ciki saboda haka at-ta'lim wa tarbiyatu amana koyarwa da yin tarbiyya amana ne a lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum zai tambayi malami zai tambayi daraktan makaranta zai tambayi headmaster zai tambayi principal zai tambayi nani zai tambayi kina zai tambayi ko messenger na makaranta kowa sai an tambaye shi sai ya bada accountability na abin da aka aiki yayi a bangaren sa al-imam al-qutubi ya buga misalai da yawa inda amana ke shiga a matsayin misali tunda ya riga faɗa mana cewa hiya ammatu tana shiga ko ina ba inda ba a buƙatar amana yasa a wani wajen Allah ta'ala yake cewa إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ya bujiro da amanoni zuwa ga sama da ƙasa da duwatsu manya-manya ba baina an yahmilaha sai suka yi ibai yawa dama su musakharat ne nan ba ibai bane na kufur ibai ne na ajas suka nuna wa Allah cewa su ba za su iya ba ku duba girman sama ku duba girman ƙasa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas amma fa abaina an yahmilnaha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula manya manyan halittun Allah amma fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ay khifna suka ji tsoro ba za su iya dauka ba wa hamalaha al insanu sai dan adam ya ce shi a bashi zai iya dauka su sai Allah ya sanya su zama musakharat shi kuma dan adam sai aka mai shi mukallaf to wannan taklifin shine amana kakkayi kai ka aikata kaza wajibi ne ka aikata kaza mustahabbi ne ka aikata kaza kaza ka aikata kaza ga sakamakonka in kai abu kaza haram ne kakkayi in kai abu kaza makruhi ne ba a san ayi wannan shine ake nufi da amana وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا من أدم صفر هلترسا ظلوما ميزالين تكنسن جهولا سنن بيسان كنشبا كيزا سيتي أباني بيسان جرمان تبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء sai kun mai da haƙoƙa zuwa ga masu suwa na tashin alkiyama can ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al'amanati ila ahliha sai annabi sallallahu alaihi ya fassara sai ce la tu'addunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama kowane abu mutum yayi sai ya sai an tambaye shi game da shi yayi kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa an bashi kiwo kuma ranar lahira zai ba da accountability za a tambaye shi yayi da wannan kiwon da aka bashi to babban aiki ne shi yasa a tarbiyya malaman mu suke cewa al-muallimu fi faslihi bi manzilati ra'isil madrasati kulliha malami a ajin shi lokacin da yake karantarwa to yana matsayin shugaban makaranta ne a tsarin da ake da shi misali na federalism za ka samu akwai president sannan akwai states ko regions to wannan regions din governors ake kira su ko ko provost ko ko head of kaza to shugaban malami a ajinsa a matsayin shugaban makaranta yake so daga aikin da shugaban makaranta yake mala abubakar hafizahullah to aikin da ake bukatar kowannen mai ya ji a ransa cewa zai yi kenan a inda ya tsinci kansa to waɗanne majalat ne amana take fitowa a cikinsu tajalliyatul amana fi amaliyati tadris wa tarbiyya akwai wuraren da da an gani za a san cewa sai a ce haza haza muallimun aminun nan malamin yana da amana abu na farko shine hibzul waqt hibzul waqt tsara lokaci tsara lokaci zuwa huduran abinda suke faɗi suna cewa yambari an yakuna almuallimu awwala man yanzilu almadrasata wa yahduruha qabla kulli ahadi malamin shi ake buƙatar ya riga kowa zuwa makaranta haka ce sai kana da duti a rana zai iya yiwa mai dutin asali zai zama bai to wa zai yi kai ma sai ka ci abin da duti zo makaranta da wuri wannan shine abu na farko ibzul waqt tsara lokaci huduran tsara lokaci a hissarka period ɗinka kana da period an tsara karfe kaza za a shiga to a ganka ka shiga ka je ka tsaya gaban aji kafin wanda yake ciki ya fito a makaranta ba a so a ji surutun yara har shugaban makaranta ya tambaya sai a ce a malama ne ne fita ko malama wance ce ko an kulwana ko an tuwance ta fita an kulwana bai shiga ba an samu matsala ana son wani na ciki wani na waje sau da ka sai su canza kafa wannan ya fito da kafa shi wancan kuma ya sa kafa shi ɗaya haka suke haka ake bukata ɗaya kenan a wannan kenan sannan wajen tashi shi ma kada mutum ya tashi lokaci bai yi ba a nan kuma ana so an ya kunan mu'allimu akhira man yughadiru madrasa malami ya zama shine karshen wanda zai bar makaranta shi yasa a tsarin koyarwa akwai yan bai yan bai yan bai sune waɗanda suke tsayawa su zo su bincika wani abu ya taɓa faruwa a wata makaranta wata yarinya ya karama ba ta fi shekara tana tana tana naziri one shekarunta uku aka tashi kawai aka bar makaranta shi yarinya tana bacci malamar ajin tasu ta riga ta fita kawai abinta ta kyale su aka yi ta neman yarinya dare ya yi hau wajen karfe sha ɗayan dare yarinya tana bacci a aji aka bugari aka je police station aka kai report aka kai gidan mai anguwa aka kai gidan sarki district head ana na ana bincike a shi yarinya tana cikin aji sai da mai gadi ya zo wanda zai karba aiki kawai yana rufe ajujuwa yana rufe wunduna ko sai ji kuka ya ji kukan yarinya yana zagayawa yana zagayawa bi inda sautin yake sai kawai tarar da yarinya ta gaji ta gaji ta yi kuka ta yi bayan gida ta yi bawali ta yi kace-kace da kayanta kaga da Allah madaukakin sarki ya sa bai ji wannan ba ko tana baccin zai kulla aji da ita sai kuma abin da Allah ya yi ana can kuma waje ana ta neman ta me ya ja wannan matsalar ita ce malamai da yawa suna rigegeniya da ɗalibai idan an tashi in ba ka yi ba nuri la yudra sabiqu minhum aw la yudra al-asbaqu minhum wa yake rigan tafiya gida eh ɗalibai ko malamai kowa na gudu a'a kun awwala man yadkhulu al-madrasa wa kun akhira man yughadiruha ka zama kai ne farkon wanda zaka shigo makaranta ka je ka bincika ya makarantar take in akwai wani abu ma yu'zi at-talamiz tusiluhu ka kauda shi ka zo da wuri ka tashi da wuri dabi'ar da ake cewa time is money ai an sai lokaci na ne an sai daga awa kaza ba a musulunci bane wannan yawwa wannan tunani ne na bature wanda bai san addini ba amma mu amanar da aka baka ita ce ya za a ga aikinka kayi aikinka to a cikin babban na farko shine hibzul waqt hibzul waqt wal hifazu alayhi tudiruhu ka kula da lokacin tudir kai manajin ɗinsa kai amfani da shi bayan ka tsare shi to kuma tudiruhu kai amfani da shi yadda ake bukata ana bukatar tsara lokaci a wajen me a wajen yadda zaka karanta ka a baka a ce hissa katiriyar ɗinka 40 minutes ne amma sai ka ce baka gama darasin ka ba kana da matsala kenan a ana so kai shi sa ake da lesson plan ake da lesson plan kuma ake bukatar ka zama kana da lesson notes abinda zaka yi ka riga ka ka kasa shi daga kaza da kaza kuma ka ɗabbaƙa shi zihniyan a ƙwaƙwalwarka yana nan kana jin abu kaza ya ishe ni minti kaza abu kaza ya ishe ni minti kaza haka kai ƙarshe ba tare da wani ka shiga lokacin wani ba wannan yana da faɗi kula da lokaci time management time administration da makamantansa da sunayen da aka bashi masu yawa abu na farko ce abu na biyu a cin amana ta aikin koyarwa da tarbiyya al-maharatu fil fan al-maharatu fil fan expertise ka zama kana da ƙwarewa a ciki ka zama kana da ƙwarewa jiya a cikin tambayoyin da aka yi sun ce malami na buƙatar sufofi guda hudu malami na buƙatar al'il shine al'asl me zaka bada ka zama kana da kana da ilimi mai yawa iliminka kuma na ƙaruwa iliminka na tabbata ta hanyar ci gaba da karatu دوام العلم مذاكرته دوام العلم مذاكرته سؤال العلم زيادته دوام العلم مذاكرته kullun sai ka karatu yanzu nan yiwa ya family wani zai karu wani ka zo za ka shiga aji kin zo za ki shiga aji akwai matsala a wani wajen da mutum bai gane shi ba ko mun kankanta naqish akhak naqishi ukhtaki shi ban gane nan ba don Allah dan yi min karin bayani me ake nufi da kaza kabla an tadkhul al-fasl tun ya zama kullun cikin ƙara karatu yake shi yasa zaka ga a harkar koyarwa ana yawan yin abin da ya shafi warashat workshops, workshops, seminars, symposia da makamantansu, retreats. Duk da yaushe cikin shi malami yana bukatar wannan ana yi. Makaranta ta shirya maka sannan kai ma da kanka ka riƙa yin naka. Ya zama kana da taƙwiru that. Kana taƙwirin kanka, self-development, educationally, intellectually. mutum yana ƙara kansa ko da yaushe yana da bambancin da malamin da yake rigid kawai da kwafe yake shi shi kenan baya ƙaruwa wannan yana da mahimmanci sosai sannan bayan ƙarin karatu daga cin abin da zai yake yake shaida ga mahararka duk abin da za ka yi kai bitarsa suna faɗa mana tuncin da suna cewa idan fatiha za ka karantar su wata fatiha da kitab za ka karantar ko za ka karantar da a b c d ko alifun ba'un ta ko alif a ba ta ta to alal aqalli kafin ka shiga aji ka maimaita su bakwai yana iya yiwa wani wajen ka zo kawai sai ya makale maka a gaban ɗalibai saboda me saboda lam turaji nafsak qabla an tadkhula al-fasl baka yi muraja'a kanka ba kafin ka shiga wannan amana kenan mahara to al'ilm kenan sannan daga cikin mahara akwai maharatul fan alfan ka zama kana da good methods ka zama ka san method na teaching ka zama ka san alfuruqul fardiyya baina talamid individual differences me ya dace da waɗancan waɗancan me ya dace da su sannan me ya kamata waɗannan a karantar da su me ya kamata waɗancan idan na shiga wannan ajin wani method zan yi amfani da shi in na je wancan ajin wani method zan yi amfani da shi waɗannan ƙanana ne waɗannan sun tasa waɗannan sun yi kaza waɗannan sun yi kaza kowannen su kai amfani da hanyar da tafi cancanta wajen karantar da su wannan alfannu kenan sannan na uku al-akhlaq mahara an takuna mahiran fi akhlaqik ka zama mai kyawawan dabi'u dukkaninmu nan da za a ba mu dama muna da malaman da za mu iya tuno su tun muna primary school tun muna elementary waɗanda suka yi mana alhairi suka ja mu a jiki suka nuna mana soyayya a gefe guda kuma kila muna da akasin su waɗanda za mu iya ba da labarin su ina ba da labari har yanzu daga cikin da ke bani wahala a duniyar nan akwai mathematics ko rabon gado na zoyi to zan iya fitan maka da usul da qawaid din amma aka bani aka ce in raba to sai in kira wani wanda ya san lissafi sosai sai ce to buga mana kaza kaza kaga LCM ne HCM ne ratio shi ke nan a rabon gado amma sai ban wahala to yana da asali wani malami ne sa min kinsa tun ina elementary tun ina primary ya zama ba malami bane wanda yake da hali mai kyau baya nuna wa ɗalibai soyayya baya nuna musu su yi abin da ya kamata sai duka sai zagi tun daga ne ya sa mana kin wannan darasi kuma ga yana yanzu ya bi mu kaga wannan yana da tasiri to al akhlaq wannan yana cin mahara sannan na hudu shine suke ce mishi al mauhiba amma wasu na jinyar su ragba ka zama kana da interest na karantarwa kar ka zama ban sani ba ko a nan gane ana da wannan matsala sai mutum sai a ce to je ka koda kicin kai
mutum ya rasa abin da zai yawwa mutum ya rasa abin da zai ke karshen karshen karshen karshen karshen abin da ke akhirul hazz kenan akhirul hazz ta'lim yawwa shine karshen abin da a ka zama kana da ragba ka zama kana da interest yawwa ina faɗa mutane da ina cewa har yanzu ma ce ni har aljanna ina son karanta a cikin aljanna wa fiha ma tashyi al-anfus fa mimma tashtahi nafsi at-ta'lim karantarwa to ka zama kana da wannan tunanin a ranka har ya zama tunaninka shine abin da ar-ratbu shahri ya zama wannan ba'u ba'u sababiyya ce ba ba'u samaniya ba yawwa in an baka albashinka na wata to in aka ce bima allamta talamizaka to ka ce wannan ba'un din ba'u sababiyya ce ba ba'u samaniya ba yawwa li'anna ar-ratba hada la yumkinu lahu an yashtariya ma قدمت للتلاميذ سودك ليس بمثابتي هو ليس بمثابتي إنما هو سبب to haka ake so ka ji a ranka a karantarwa ka ji cewa ko da albashi ko ba albashi ba zan iya karantarwa ka riƙa ji a ranka kuma za a tsinci kai a irin wannan yanayin ana tsinta mun an samu wasu a wasu wajaje an taba samun jarabawar da za a zo a ce ba albashin albashin ya ya samu matsala lokacin da aka yi corona lokacin da aka yi corona kasashe da yawa sun shiga matsala covid-19 ba albashi a private schools da yawa duk da an kulle makaranta amma a rika yin wasu ayyuka to malaman da suke da ragba interest sosai a karantarwa ba su damu wajen ba a ba su albashi ba amma waɗanda suke yin albashi ne albashin suke tunani to shi ke to mutum ya zama yana da wannan mahara bayan alhifazu alwaqt sai almahara shine abu na biyu da ke nuna cewa mutum yana da amana a karantarwarsa sauran mutum mana kada mu zo mu wuce in ce shi takwas.
To, ai shi ke nan. To, ka tsara goma.
Ɓangaren yana da faɗi sosai. Ɓangaren yana da faɗi sosai na amana abin da ya shafi karantarwa. To, mu ɗauki waɗannan guda biyun kawai mu yi haƙuri da su, to sai fa'idojin da amana karantarwa take haifarwa. Na farko tana kawo jaudatul amali. in an tsara amana to za a samu jauda fil amal aikin zai kyau domin an yi itqani to abinda zai biyo itqani shine jauda ma atqantahu yakunu jayyidan abinda ka kyautata dalibanka za su bambanta da daliban da ba naka ba na biyu yana haifar da mahabba tsakanin kai da ɗalibanka kuma wannan muhabbar ta kasance da'ima mustamirra narju dawamaha ila aljanna malamai da yawa waɗanda suka tsaya suka karantar da ɗalibai da kyau mun buga misali a baya suna da tasiri a cikin rayuwarsu ko me suka zama wani shugaban ƙasa ya taɓa zuwa yana gabatar da bayani kawai sai aka ga wata tsohuwa da aka ga wata tsohuwa sai tana tahowa inda yake securities nasa sai suna kare ta kawai shi kenan sai shugaban kasan ya hango ta yana hango ta sai ya aji wannan abin da yake jawabi a kai sai aka kawai ya sakko ya tafi wajenta ya tafi wajenta ya ɗauko ta ya ruko hannunta ta tsufa ya gane ta ya taho da ita ya sa ta a kusa da shi sai ya ce kafin ci gaba da jawabi zan muku bayanin kowa ce ce wanda ya ce malama ta ce ya faɗi alkhairan da ta maza tun a firamare yanzu kuma shine president in cutar da shi ta yi ba zai tuna wannan kaga sai inda sai abin da Allah ya yi so daga wannan yana haifar da wannan sannan na uku yana haifar da kai ka ji a ranka cewa ka sauke wajibin ka ba za ka rika jin damuwa a ranka duk lokacin da ka tsara amana to za ka tabbatar da baka jin tsoron wani abi in bincike aka zo za a ya zo a yi ba ka da matsala a lesson plan ba ka da matsala a zuwa makaranta ba ka da absence kullum kana zuwa makaranta ba ka guduwa kafin lokacin tashi ya yi kana tsara ayyukanka to me zai kawo haka sannan kuma na hudu ga lada da za ka samu a wajen Allah domin ka kula da halittarsa Allah kuma yana so ka shiga cikin khayrun nasi anfa'uhum linnas fiyayye a cikin mutane shine wanda yafi mutane amfani babu amfanin da zaka ba dan adam fiye da canza mishi rayuwa ta hanyar ilimi da yi masa tarbiyya in ka bashi kuɗi kuɗi masu karewa ne amma idan ka gina shi ka bashi ilimi ka masa tarbiyya mai kyau to shikenan zaka ga abin da Allah subhanahu wataala zai maka na sakamako kishi ya haka kuma cin amana a abin da ya shafi karantarwa yana rusa komai yanzu kasashenmu na na afirka babbar matsalar da muka fuskanta ita ce matsalar amana ce matsala ce ta amana ba tsara amanar aiki za a ba mutum aiki ba zai yadda ya cancanta ba zai yadda ake bukatar ne ana neman shi sai a ce ai baya na baya nan ya tafi me tafi da izinin wa ba da izinin kuwa ba lokacin da ake aiki shi yasa kasashen mu gasu nan ai ba tsine mana Allah yi ba ko akwai inda Allah madaukakin zai ce ala la'anatullahi ala Allah ya ce la'anatullahi ala al-afariqa ma la'ana Allah mu ne muke cutar da kanmu kasashen da ladina lahum ba addini a tare da su amma suka tsara amanar aiki su kuma kasashen su suke wannan kuma ita ce ka'ida a rayuwar duniya in aka kyautata gininta to sai ta baku sakamako mai kyau in kuma kuka yi rayuwar da kuke so mara kyau to za ku ga mara kyau wannan shine matsalar da ake china amana ce take gudanar da ita ƙasashen europe amana ce amana ce ke to laraba da suke kwatantawa a ƙasashen su ga ƙasashen su nan na ci gaba mu kuma kasashenmu da muka zo muka tozarta amana ba ma yin abin da muka ya cancanta miya a tsakanin makarantu duk makarantar da ta tsara amana za a ga ta fi wadda ba ita ba a lokacin da kuma aka fara cin amana a makarantar to za a ga kuma abubuwa na baya malami bai zuwa makaranta sai lokacin da ya ga dama in ya zo ya shiga aji ya je na fira ya shiga aji ya je na latsa waya kuma ba wani abu kila yake nemowa wanda related to lesson ɗinsa ba a'a kawai ya zo ana yana karanta kila ya ba ɗalibai rubutu shi kenan kawai sai da kowa yana chatting ko yana gen ko wani abu can kuma a cikin aji sau da haka yan uwa ina jawo hankalinmu mu yi ƙoƙari mu tsara amanan nan ta aiki ne abin da ya cancanta ne wallahi za mu ga sakamakon haka can a duniya kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mu ji daɗi a duniyar rayuwar mu za ta yi kyau kuma za mu samu sakamako mai kyau a lahira ina mana fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da ke kanmu Allah ya tsare mu daga cin amana da kuma aikata abin da ba daidai ba wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah